الحمد لله رب العالمين على فضله الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه أمر بالصبر وأثنى على الصابرين ووعدهم عذابا عظيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكفى بالله عليما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى في جميع أحوالكم واصبروا على ما ينالكم فإن الإنسان في هذه الدنيا يبتلى بالخير والشر وهو بحاجة إلى الصبر الذي يستقيم به مراتب الامتحان وقد جاء ذكر الصبر في القرآن في تسعين موضعا على المثال قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله وقال أيضا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وهو نصف الإيمان فإن الإيمان نصفان نصف نصف الصبر ونصف الشكر والصبر هو حبس النفس وهو ثلاث أنواع صبر على طاعة الله وصبر على معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة فأما الأول وهو الصبر على طاعة الله ومما لا شك فيه أن في الطاعة مشقة وفي الصلاة إتآل للبدن وحرمان من النوم وفي الصوم مشقة الجوع والعطش ومنع النفس من تناول الشهوات بعد وفي الصدقة بذل للمال المهبوب إلى إلى النفوس وفي الجهاد تعرض للخطر بالقتل والجراح وهذه المشقة لا تلائم رغبة النفس لأنها ميالة إلى الراحة شهيهة بالمال حريصة على الحياة والبقاء والشيطان يخزلها ويكسلها وهي بحاجة إلى الصبر الذي تستطيع به الثبات على طاعة الله وتحمل المشقة كما أنها بحاجة إلى الإيمان الذي تدركه حسن الآخرة الطاعة فيسهل عليها تحمل المشقة طمعا لحسن الآخرة وأما الصبر على طاعة الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول صبر الصبر قبل فعل الطاعة وهو صبر على الإخلاص النية لله وترك الرياء فيها والثاني والصبر في أثناء أداء الطاعة بأن يؤديها على وجه المشروع بأركانها وواجباتها وسننها بحيث يتكرها ولا ينقصها شيء من أحكامها والثالث والصبر بعد أعداء الطاعة بأن يصبر على كتمانها وعدم إشباعها طلبا للرياء والسمع وعلى اتباعها بما يبذلها كاتباع الصدقة بالمن والأذى وأما الصبر عن معصية الله فمن المعلوم أن النفس أمارة بالسوء إلا ما إلا ما رحم ربي حيث قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال أيضا تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج وأن الفرج مع الكرب وأنما الأسر يسر وأنما الأسر يسرا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموجودين إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan yabo da godiya muna gode wa Allah wanda ya halicci dukkanin abubuwan halitta da falalarsa da kuma kyautatawarsa ya yi umarni da haƙuri ya kuma yabi su masu haƙuri ya kuma yi musu alkawari da lada wadda yake mai girma na shaida ba abin bautawa bisa cancanta sai Allah maɗaukakin sarki wanda yake shi shi kaɗai ne ba shi abokin tarayya na kuma shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzansa ne tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da shi da alayensa da sahabbansa bayan haka ya ku bayan allah ya kuma halatta masu imani ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki a dukkanin abubuwan da kuke yi a dukkanin halayen ku yi haƙuri akan dukkanin abubuwan da ke samun ku na barazana ne ko na talauci ko na jinya ko na tashin hankali ko na ni'ima ko na akasin haka wannan dukkanin abubuwa ne na iya samun ka na iya samun na na iya samun na iya samun kowa da kowa Allah madaukakin sarki yake cewa ni hakuri da dukkanin waɗannan abubuwan da ka iya samun domin shi dan adam a cikin wannan duniya ana jarrabarsa in ma ya zama an jarrabe shi da alkhairi ko a jarrabe shi da sharri alkhairin da za a iya zama ka da shi lafiyar ka ba alkhairi ce Allah ya baka ɗaɗa alkhairi Allah ya baka ilimi alkhairi ne zaman lafiya alkhairi ne Allah ya baka dukiya alkhairi ne Allah ya baka mace mai haƙuri a gida tana tafiyar da kai da iyalin da ƴaƴan da kake haifa lafiya alkhairi Allah kuma yana iya jarrabar ɗan adam da sharri amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa sharru laysa ilayhi shi sharri baya zuwa daga wajen Allah kai ne kake kallon idan aka baka rashin lafiya ko ɗanka ya kangare ko ka rasa wani abu a gonarka ko ɓarawo ya ɗauke maka wani abu kana kallon wannan abun a matsayin sharri ne ya same ka amma abin da yake tabbas shine wa sharru laysa ilayhi sharri baya zuwa daga wajen Allah duk abin da ya yi wa ɗan adam shi a gurinsa alkhairi ne idan ya baka lafiya ka gode masa alkhairi idan ya jarrabe ka da jinya ka ji cewa sharri ne to shi a gurinsa alkhairi ne domin ka kare maka zunubi a ciki domin ɗauke maka wata abin da baka tsammani ake yi kai baka san me ake kankare maka wataƙila ka yi wata tafka tafkarka ka yi wani gurungun ɗumarka amma Allah yana son ka da alkhairi a lahira sai ya jarrabe ka ya tayar maka hankali domin ya zama kai ka shiga damuwa da tashin hankali kuma a wurin Allah alkhairi ya tabbata wa huwa bi hajati shi dan adam yana buƙatuwa zuwa ga hakuri domin wannan hakurin ya zame masa wata matsaya ta jarrabawa wata matsaya ta gwaji kamar ɗalibi a cikin aji da za a masa gwaji don a gane ya fahimta ko bai fahimta ba to ana maka wannan a jarrabe ka da alkhairi ko da sharri a matsayin jarrabawa ne matsaya ce ta an jarraba ka a gane cewa ka ci wannan jarrabawar ko baka ci wannan jarrabawar ba Allah madaukakin sarki ya ambaci haƙuri a cikin littafinsa alƙur'ani sama da guri guda guri sama da guda 70 ko a gurare guda 70 a cikin alƙur'ani inda Allah madaukakin sarki a babin misali yake cewa ya yi wallazi na amuru sabiru wa sabiru wa rabi ya ku waɗanda kuka yi imani isbiru ku yi haƙuri wa sabiru ku yi guzirin haƙuri wa rabidu sannan kuma ku yi tanaji fattakullah ku ji tsoron Allah wani gurin kuma Allah yake cewa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab lalle fa ana cika ladan masu haƙuri ba tare da kididdiga duk da ya zama mai haƙuri idan Allah ya samu haƙuri a cikin dukkanin abin da kake yi to Allah zai maka hisabi ranar alkiyama ba tare da an tsaya an kididdige ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nukihil hisaba faqad halaka duk wanda kaga an tsananta masa bincike an mar kididdiga a ranar kiyama wannan ba ya shiga uku ya lalace dan ya ma halaka wuta zai shiga Allah ya kiyaye malamai suna cewa shi mai haƙuri ko kuma haƙuri kaso ne na rayuwar guda 99.9 dukkanin abin da muke kaso 99.9 nan dukkaninsu ƙuri ne a dukkaninsu rayuwa ce abu ɗaya ne kawai wanda baya ba ƙuri ma'ana dukkanin abin da za ka yi na rayuwar kaso 99.9 dukkaninsu haƙuri ne idan ka rasa shi a rayuwa to ka zama ka imoci shi kuma imani shi ma kaso ne guda saba'in kamar yadda malam ya siffanta yadda ayoyin haƙuri suka zo guda saba'in a cikin alƙur'ani ko kuma ayoyin da aka ambata haƙuri a cikin alƙur'ani sun zama guda saba'in to haka imanin shi ma yanki yanki yake da shi yanki guda saba'in mafi kankanta daga cikinsa shine kawar da abin cutarwa a kan hanya mafi girma kuma shine la ilaha illallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a cikin hadisi shi imani yanki ne guda biyu yanki na farko ma'ana rabinsa haƙuri ne ɗaya kuma ɓangaren godiya ga Allah idan imaninka ya cika to yanki yake da shi guda biyu ɗaya ɓangaren haƙuri ne gaba ɗaya ɗaya ɓangaren kuma godiya ce ga Allah da haka idan Allah ya zarrabe ka da abin da ba ka so sai kai haƙuri kuma ka gode wa Allah idan Allah ya zarabe ka da abin da kake so sai ka gode wa Allah kuma ka yi haƙuri shi ma malam ya ce me ake nufi da haƙuri nan ne shine katange zuciya da abubuwan da take so taskance ta daga abin da take ki ka yi haƙuri ka yi abu ko ka yi haƙuri ka bashi ce shi kuma ya kasu nau'i guda uku ne akwai haƙuri a bisa bin Allah akwai haƙuri a bisa saba wa Allah akwai kuma haƙuri a kan abin da Allah ya ƙaddarta wa ɗan adam wayannan nau'i guda uku amma na farko shine haƙuri akan yi wa Allah ɗa'a to a cikinsa kuma babu rubutu cewa cikin ɗa'a kuwa akwai abubuwa masu tsanani duk abin da aka ce biyayya za ka yi ɗa'a za ka yi amincewa za ka yi yadda za ka yi ka gane ko baka gane ba to a cikin wannan abin kuma akwai tsanani a ciki domin idan sallah ka ɗauko a cikinta akwai wahalarwa ga jiki idan azumi a idan akwai kuma hannun bacci za ka tashi da asuba karfe hudu da rabi ko biyar lokacin da nasimus su ba sanyin asuba mai daɗi idan lokacin zafi ne idan lokacin sanyi ne ma sai ya zama ya can- ya- ya canja daga sanyi mai tsanani ya zama nasibu su ba ma'ana wata iska ce mai daɗi lokacin da kake jawo mayafi a daidai lokacin kuma shi kuma mai kiran sannan yana cewa assalatu khairun minan nawm imaninka da haƙurinka sai sa ka banka ɗaya mayafi sai ka tashi ka rungumi ruwa mai sanyi watakila watakila kuma mai ɗumi kai a lura iska na kaɗa zuwa ga masallaci don kai- don- don ka amsa kiran Allah kaga a cikin wannan ai akwai rashin jin daɗi ga rayuwa irin ta ce a cikin azumi akwai juriya dangane da yunwa da kishin ruwa a cikin jihadi kuma akwai shiga haɗari wajen kutsawa wajen kashe abokin gaba ko kuma kai abokin gaba ya kashe ka ko kuma jin rauni ce a cikin wayannan gaba ɗayansu akwai tsanani da tashin hankali dangane da abin da rai ba ta so da kuma abinda zuciya ta fi karkata gare shi ma'ana shi abinda zuciya ta fi karkata gare shi ne a ji daɗi a hole akwai kuma kwaɗaituwa dangane da san dukiya domin zuciya tana tare da kwaɗaituwa zuwa ga san dukiya a san dukiya sannan kuma akwai kwaɗaituwa dangane da san a rayu ba a san a mutu da kuma wanzuwa a bayan ƙasa shi kuma shaidan kullum yana kaskantar da kai yana kawar da hankalinka yana mai da kai malalaci dangane da yin wiwa Allah da'a da rashin haƙuri dangane da yi masa biyayya a kan al'amuran da ya sa da dokokinsa ita kuma zuciya tana tara tana buƙatar tana da buƙatuwa ya zuwa ga haƙuri domin tabbatuwa dangane da yi wa Allah da'a da kuma ɗaukar wannan tsanani kamar yadda yake imani yana da bukatuwa zuwa ga barin dukkanin abubuwan da ba su da kyau domin samun kyakkyawar rabo ranar tashi a biya. Shi kuma haƙuri dangane da ɗa'a ya kaso zuwa kaso uku. Na ɗaya yin haƙuri kafin yin aikin ɗa'a. Yin haƙuri kafin yin aikin ɗa'a shi ne yin haƙuri a bisa yi wa Allah ikhlasi ma'ana tsantsance kyakkyawan niyya dangane da aikin da za ka yi. Za ka yi sallah don wa za ka yi, don Allah za ka yi. Za ka yi karatun Alƙur'ani don Allah za ka yi. Kada ka makale murya, ka rera don wane ya ji ka iya. Kada ka zo kana sallah wani ya shigo, ka gyara tsayuwa, ka kankame hannu, ka saita ƙafafuwa don ya gane cewa wane masu iya sallah. To wannan kafin yin aiki ake bukatarsa. idan azumi za ka yi ya zama to akwai kyakkyawan niyya idan sadaka za ka yi ya zama akwai kyakkyawan niyya mana akwai ikhlasi za ka yi don Allah ne ba don wani ba wannan yin da'a kenan kafin a zo yin aiki sai an yi hakuri da yi wa Allah ikhlasi kafin a zo yin aiki wa tarku riya malai da barin riya a cikin aikin na biyu yin hakuri a lokacin da aka fara aikin shi ma akwai buƙatar yin haƙuri a lokacin da aka fara aiki domin ka yi aikin yadda ya zo ta fuskar shari'a yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta shi tare da rukunansa daidai da dukkanin wajiban da wannan aikin ya ɗauko da kuma sunnonin da wannan aikin ya ɗauko domin yadda za ka yi shi a bisa nutsuwa da kwanciyar hankali ka cika shi ba tare da tawaya ba wajen hukuncinsa. Na uku, haƙuri bayan yin aiki shi ne ka yi haƙuri wajen cika shi da kuma rashin yaɗawa cewa na yi kaza na yi kaza na yi kaza wani babban matsalar mu babbar matsalar mu ke kaga mutum ko dubu biyu zai bayar kyauta sai an ɗauka a social media ana nikawa yana ba da naira dubu biyu ya yi sadaka hajji yake yana umara amma sai ya yi hoto cewa ga ma ɗakin Allah muna muna kaza ko mun yi kaza mun shiga motar wa'azi ya yi posting cewa ga mun tafi da awa guri kaza to yin hakuri bayan yin aiki ba sai ka yaɗa a wani ba ba sai ka nuna a wani nayi ba malamai suka ce zakka ce kaɗai ake buƙatar idan kai ka ce ka yi duk wanda zaka ba wa kuɗin zakka ko shinkafar ka zakka ko ko geran ka zakka ko dawar ka zakka kar ka ɗauka ka bashi kai shiru ka rubuce baki ka ce wani zakka ce in kuɗi ka cire ka bashi ka ce in ga wani zakka ne kada ɗauka kyauta ka bashi a zakka ce haƙƙin Allah ne ka fitar haƙƙin dukiyarka ne ka fitar dan kar dan kar ta ƙone ko kar ta lalace amma ayyuka ana buƙatar a ɓoye kyauta ta niyya wacce ba zakka ba sadaka ta nafila ka ɓoye shi yasa aka ka tashi da daddare kai sallah ba wanda ya sani ka roki Allah kai azumi ba wanda ya sani wannan duka abubuwa ne da ba a buƙatar yaɗa su kai ta faɗa nayi kaza nayi kaza nayi kaza to yin hakuri dangane da yaɗa ayyukan da kai na tsaye shi ma aikin da'a domin wajen yaɗa shi saboda ɗalaban lirriya don neman a ga aikinka don neman a ka a gane suwa da masu yi ne da kuma rashin bibiyar wannan aikin da abin da zai ɓata shi kamar yadda ake bibiyar yin sadaka da gori ko da cutarwa amma yin haƙuri dangane da saɓawa wa Allah yana daga cikin abu sananne cewa ita zuciya aba ce wacce take umarnin mai ita zuwa ga mummunan aiki sai dai wanda Allah kaɗai ya kare shi shi yasa Allah ya kasa zuciya a cikin mutane zuciya ta zama kashi uku nafsul ammara nafsul lawama nafsul mutmainna a cikin mutum a cikin zuciyarsa ta kasu kashi uku shine malaman education suke cewa it ego and super ego akwai nafsin lawama wannan zuciyar ita ce wacce take sa ka kake kokonto ka yi ko ka bari ta sa ni in yi kaza ko ta sa ni kan ne ka akwai nafsin amaratun bisuri akwai zuciya a cikin zuciyarka mai umarninka da mummunan aiki ita kawai so take a bata a wargaza a lalata akwai kuma nafsin mutuma'inna ko kuma zuciyarka a cikin zuciyarka akwai ɓangaren da yake sa ka kai ka zama mai nutsuwa mai kame kai kada ka zama wadda zai ɓata al'amura ko ka wargaza al'amura ko ka yi aikin kama ka sa shi ya ɓata wannan zuciyar ta rasu ya zuwa kashe kowane ɗan adam yana da wannan kuma ka take tunani a kan kanka za ka gani wata rana ko rijiya ka zo wucewa sai ka ji zuciyarka tana cewa ko ba ya Allah madaukakin sarki ke cewa inna nafsa al'amaratu bisu'i illa ma rabbi lalle ita zuciya fa tana umarnin mai ita zuwa ga mummunan abu sai dai wanda Allah ya warhama ayi wanda Allah ya warhama inna rabbi ghafurur rahim lalle ubangiji mu ya rahama ne kuma mai jinkai Allah madaukakin sarki yake cewa lalle duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa kuma ya hana zuciyarsa bin san bai hana kansa bin san zuciyarsa ya hana kansa ya bi san zuciyarsa to lallai aljanna ita ce makomarsa duk wanda ya haƙuri dangane da yi wa Allah da'a kafin aiki ya yi haƙuri ya yi wa Allah da'a bayan yana cikin aiki ya yi haƙuri ya yi wa Allah da'a bayan ya gama aiki to wannan ya hana ya hana zuciyarsa ya tafi san zuciyarsa ma'ana ya hana kansa mun san zuciyarsa sai zama fa inna jannata hiya ma'awa sai zama aljanna ta zama ita ce makomarsa yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa ya ku bayan Allah ku sani cewa fa ita nasara tana tare da hakuri nasara tana tare da hakuri duk wanda kaga ya ci nasara a wannan rayuwar duniya ya yi gwagwarmaya ya kai ga tudun na tsira gaji ka tambaye shi haƙuri na waye to haka nan idan kaga ka ci nasara a lahira to haƙuri kai wallahi in baka ci nasara a lahira ba to ga ka ga haƙuri ne shi kuma farin ciki yana tare da bakin ciki ma'ana dan wata rana kai haƙuri da bakin cikin da ya same ka to wata rana kuma Allah da abin da zai biyo baya in kai hakuri farin ciki inna ma al-usri yusra a cikin tsanani kuma to sauki yana zuwa idan ka ga tsanani ya yi yawa to sauki yana zuwa shi yasa duk lokacin da ka ga ana cokalar hancin musulunci ana tsokale mar ido an yi ta a kansa to alamu ne na cewa musuluncin zai kusa wannan gurin sai ya batar da duk waɗannan masu daga yatsa a kansa اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين من ربنا الله الله ya aminta da mu da abin da muke jin tsoro Allah bai ji aminta da mu duk abin da muke fata na alheri Allah bai ji ya faɗa mana da shi Allah bai ji ya ba mu hakuri akan dukkanin abubuwan da muka sa a gaba ya Allah duk abin da yake da sharri Allah ka kawar da shi dangane da hannayenmu ko idanunmu ko kuma jinmu ko ganinmu. Ya Allah muna roƙonka, sa duk abin da za mu gani ya zama alkhairi. Ya Allah ya sa duk abin da za mu ji ya zama alkhairi. Ya Allah ya sa duk abin da za mu taɓa, Allah ka sa ya zama alkhairi. Ya Allah ka ba mu kuɗi a rayuwar mu duniyar mu da lafiyar mu. Ya Allah muna roƙonka ka yau ƴaƴan mu albarka. Ya Allah ka shirya da matasan mu ya zuwa aiki da daidai. Ya Allah muna roƙonka da tawon Allah musu albarka. ya Allah ubangiji ka sa rayuwarsu ta yi karko cikin aiki na gari ya Allah idan mutuwar mu ta roƙa ba da Allah ka sa musu da imani ko mu ga su da cikin